الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللهدي شا بيرجوة الربيع الأول ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da bakwai ga watan tara shekara 2025 miladiya za mu ci gaba da darasi na mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi wallafar al'allama abdullahi gwando rahimahullah da wannan shine darasinmu na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi al-muhkamu wa mukhtalaful hadithi والناسخ والمنسوخ التي إن سلم الحديث من معارض فمحكم أولى فجمع ارتضي إلا كأولى فالأخير ناسخ والغير منسوخ بنقل راسخ فر ولا يورد لا عدوى ولا كنت نهيتكم فزورها تلا رجح إذ الأخير ليس يعلم نكح ميمونة وهو محرم عن ابن عباس روى الشيخان ما لأبي رافع ما لعب ما لأبي رافع ذو رجحان الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يتي المهكم sai bayani akan hadisi muhkami wa mukhtalaful hadithi da wanda ake kira da mukhtalaful hadith wan nasikhu wal mansukh to waɗannan guda uku su ne malam ya yi bayanin su a cikin wayannan baitoci guda biyar idan an ce almuhkam to kaman kishiyansu sauran ne wato yana muƙabilin muktalaful hadith da kuma annasikh wal mansukh ko kuma al mansukh domin an ce muhkami shine wanda hukuncinsa a fili yake ba goge shi ba sannan kuma bai samu wani nassi da ya zo ya ci karo da shi ba wato abin da ya rage kawai aiki za a yi da shi to shi ake nufi da al muhkam mukhtalaful hadith shi kuma shi ne wanda wato sashen shi ya ci karo da sashi akwai saɓani wannan ya tabbatar wannan kuma ya kore abinda wannan ya tabbatar to wannan malaman hadisi suna kiransa da mukhtalaful hadith akwai kuma annasihu wal mansukhu eh shine a faɗi wani hukunci sannan daga baya kuma a zo a shafe hukuncin to shine ce in salimal hadithu idan hadisi ya kubuta min mu'aridi daga wani hadisi da zai zo ya ci karo da shi wato ya soke abin da ya tabbatar ko ya tabbatar da abin da ya kore to fa muhukamun wannan shi ake kira muhukami eh kawai ya rage naka ka ɗauka ka je ka yi aiki inda ya riga ya tabbata aula in kuma bai kubuta daga mu'aridi ba wato ya samu wani hadisi a gefe wanda ya zo ya ci karo da shi to anan sai malamai suka ce fajam'un urtudi e, to na abin da an ka yadda da shi sai a hada tsakanin hadisan tsakanin wancan da ya kore da wannan da ya tabbatar mafi yawan malamai jumhuru nasu tun daga almalikiya alhambaliya shafi'iyya duka akan haka suka tafi amma su alhanafiya sun ce a'a da an samu ta'arudi a kuma babu nasfi to kawai tarjihi za a yi sai a kalli wanda ya kamata a rajja sai a rinjayar da shi to wannan ra'ayi nasu ra'ayi ne wanda yake marjuhi eh tunda suna cewa aljama'u aula min at-tarjihi in amkana duk sanda aka samu cin karo tsakanin nassoshi kuma dukan su sun tabbata to a hada su a yi aiki da su shi yafi a ce a yi imalin ɗayan ɗayan kuma a yi imalinsa sa a ce za a yi aiki da ɗaya ɗayan kuma a yi watsi da shi to a haɗin shi ne ya fi illaƙa amma fa in haɗawan ya dace in zai yiwu a haɗa su domin ba kowane ta'arudi ne yake karɓan aljam'u ba to sai in haɗawan ya dace aula in kuma haɗawan bai ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa a ce a haɗa su gaba ɗaya a yi aiki da su ba to fal akhiru wanda ya zo daga baya nasihun to sai zamo ya goge wanda ya gabace shi eh wanda ya fara zuwa sai a kira shi da mansuhun wanda ya zo daga baya sai a kira shi da nasihun tunda haɗawan ba za ta yi ba shi ne ya ce walgayu wani na ƙarshen shi ne na farko kenan to mansuhun shi ake kira mansuhi to amma ba karkaji an ce ai a ana samun annasku idan haɗawan ba ta yi ba haka kawai da molanka a'a bi na ƙalin rasikhin saboda rura wazani sai aka ɗaure aka ce rasikh bena ƙalin rasikh wato tare da cirantowa ko na ƙali wanda yake tabbatacce ma'ana sai ana da yaƙinin cewa ɗayan ya riga wani da zan dukansu an kasa tattance wanne ne ya fara zuwa wanne ne hukuncinsa ya fara zuwa wanne ne kuma hukuncinsa ya zo daga baya to kaga na ba nan ba maganan nasu kenan eh ba maganan nasu to nakalin ko dai a samu daga su sahabbai su da ke karban magana din kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma almajiransu ko kuma wani limame wanda yake mu'tamadi yana da gogewa akan ilimin hadisi da kuma wato sababin zuwan hadisi abinda ake kira da sababul wurudi na misali inda aka samu hadisi ya ci karo da waninsa to shine sai kawo hadisan abu huraira radiyallahu anhu wanda dukkaninsu sun tabbata eh, wasun suna sahihul bukhari wasun suna sahihul bukhari ma da muslim hadisi na farko shine firra yana ishara zuwa ga firra minal majzumi firaraka min al-asadi ma'ana in kaga annabi ya ce in kaga mai ciwon kuturta to ka gudu irin yadda kake gudu in kaga zaki abin nufi karka kusance shi ko don kada cutarsa ta mi ta shahe ka abin da hadisi ya tabbatar kenan to sai kuma aka sake samun wani hadisi annabi ya ce la yuridu eh yana ishara zuwa ga la yuridu mumridun ala musihin ma'ana kada ma'abuci raƙumma wanda raƙummansa ba su da lafiya shine sahibul ibilil marida shi ake kira da mumridu to kada ya shigar da gargin raƙummansa ala musahin akan wanda shi kuma nashi raƙumma lafiya lausi musahin shine sahibul ibili as-sahiha wanda shi kuma raƙummansa lafiya lau suke ba su da wani rashin lafiya ba su kamu da wata cuta ba to wancan da nashi dabbobin sun kamu da rashin lafiya annabi ya ce kada ya koro su ya shigo da su gargin wannan da shi nashi lafiya da suke shi ma kaga saboda mi saboda kada su masu cutan su saba ma waɗancan da Allah ya yi eh duka hadisan kuma sun tabbata kowannensu ya tabbata to kaga sai aka sake samun wani kuma wanda ya zo ya yi mu'arada da abin da suke ƙoƙarin tabbatarwa don su waɗannan hadisan guda biyu suna tabbatar da abin da ake kira da al'adawa shi ne ciranta ciwo daga mai ciwo ya je ya shafi mara ciwo lafiyayye to sai wani hadisi ya zo annabi ya ce ai la'adawa wala tiyarata ai ba magana cewa wai ciwo yana tashi daga marar lafiya ya je ya shafi lafiyayye babu wannan magana kaga sai annabi ya kore a wannan hadisi a waɗancan da suka gabata kuma aka tabbatar da eh yana iya yiwuwa idan kana lafiya lokaci ka haɗu da mai ciwo in ciwon da ake iya ɗauka ne ka ɗauka shi kuma wannan hadisin kuma shi ma tabbatacce ne annabi ya kore ta gaba ɗaya la'adawa wa latsirata ko ba magana wani canfi duk abin da kaga ya faru to kawai haka Allah ya duba an gane amma mai ciwo bai isa ya laƙa malafiyayye ciwo ba shi ne hadisin la'adawa yake abin nan to shi ne an samu irin wannan a matsayinka na malamin hadisi ko ɗalibin hadisi ya za ka yi tunda duka hadisan su tabbata to shi ne sai ka koma waccan magana ta farko wa jam'un urtubi to sai a haɗa su in za su haɗu in kuma ba za su haɗu ba to shi ne fal'akhiru na sihun to sai mu kalli wanne ne annabi ya faɗa a ƙarshe sai ya zama na sihun wanne ne ya fara faɗa sai ya zama mansuhun wannan shi ne abin da malamai suke bi to a nan wasu malamai su yi ƙoƙarin ba da amsa cewa su waɗancan hadisai da suke tabbatar da ana iya kamuwa da ciwo daga mai ciwo to ana magana ne wato idan an haɗu da ƙaddara yauwa in an haɗu da ƙaddara Allah ya ƙaddara cewa ciwon sai ya same ka sai ka haɗu da mai ciwo to zai shafa ma ciwon idan kaga in babu kaddara to ko ka haɗu da shi me ciwo ba zai same ka ba shi kuma wannan da ya kora adawa shi yana magana ne kan itikadi na jahiliya waɗanda suke jingina abubuwan da suke faruwa al'amurra ga wani Allah in abu ya same su ba sa tunanin wai wani abu ne daga Allah labatar an gane duk sanda abu ya faru to sai su jingina shi ga wannan abin da yake a matsayin sabab wato sai suka riƙe al'asbabu su suke ƙaddara abin da suke sabbabawa ɗin to shi ne manzon Allah yake korewa saboda su a itikadin su a wannan lokacin tun da ba kan shari'a suke ba idan ka haɗu da marar lafiya kai kuma kana lafiyayye to zai laƙa maka ciwo kuma ba wani batun ƙaddara ko hannun Allah da sauransu to shi manzo Allah yake korewa amma al'ada waɗin akwai ta in ta dace da ƙaddara shi marar lafiyan kawai sabab ne don ka haɗu da kuturu ka yi mu'amala da shi ka gaisa da shi kun ci abinci kun zauna wuri guda to fa sai in ya yi daidai da ƙaddara cewa za ka ɗauki ciwon kuturta sannan za ka mi yauwa kaga in ka ɗauka kenan ba daga gare shi ba ne daga wa shi yasa malamai suka ce kaga babu wani ta'arubi ko wani ala babihi eh ko wani yana kan babinsa to amsar da wasu suka bayar irin su ibnu salah da makamantansu haka ibnu hajar a fathul bari ya yi bayanai masu tsayi akan wannan to wannan shi ne kaga babu wani ishkali kenan to shi ne la'adawa wannan al'ahazu bil asbab ne da ai wasu nusus sun abin nan cewa wala tulqu bi aydikum ta haluka to wannan kuma ba shi ka nuna kuma dan kaje tabbata annoba za ta same ka ba sai in an yi daidai da ni to amma kuma shari'a ta ce karkaje eh amma ko da ka saba ba shari'a ka je to sai ai daidai da kaddara in Allah ya rubuta za ka samu annobar za ka samu amma dai a tsarin shari'a to ba za ka je ba don gudun kada ka yi musadafa da kaddara don kada a zuwa kuma yanzu an kaddara ko ba haka ba to shi ne shi ne la'adawa wala ai wala tsiyarata shi za ka kaddara a nan. Kuntu na haitukum, annabi ya ce, Na kasance ina hana ku, ai, an ziyaratul kuburi. A da annabi sallallahu sallama ya hana a ziyarci kaburbura ya tilakan. To daga baya sai ce fa ruha, to tala, to sai umarnin ya biyo bayan hani. Kaga kenan hani ya fara zuwa. sannan umarni ya me ya zo daga baya saboda haka daga wannan sai balabai suka ce to wannan an samu annasku yawwa don ba za su haɗu ba shi irin wannan ba a haɗi a ce ka hana abu kuma ka yi umarni kuma a ce a haɗa su ba irin wancan bane na baya ana sai dai a ce an samu tufka da walwala shi yasa can farko ya ce maka fajam'un urtubi illaka an gani to amma anan ba zai yi ba la ya liku anan aljam'u anan la ya liku kenan ba ko da ake aljam'u ba eh to yanzu kawai abin da ya rage muna makalli wanne ne ya fara zuwa to siyakin ma ya nuna maka wanne ne farko tunda ya ce kuntu na haitukum kenan hanin shi yami sai ce fazuruwa sai amfani kenan yanzu to kaga shine ya ce maka bai naƙalin rasikh sai an samu naƙali tabbatacce to kaga wannan siyakin ya tabbatar mana da cewa hanin ya fara zuwa sadda umarni rajih da ya ba misalin aljam'u ya ba misalin annasu to rajih karin jayar da ɗayan izil akhiru laisa ulamu in ya zamba a san wanne ne ya zo daga ƙarshe ba kuma kowannensu ya inganta kuma ba sa haɗuwa ba zai yi a haɗa su ba sannan ba a san wanne ne ya zo daga baya ba kamala ya ce sai ka yi tarjihi in kana da ilimin tarjihi yawwa a can usulu malaman usulul fiƙi suna kawo murajjihatu abubuwan da ke sa a yi tarjihi wanda za mu karanta su cikin alfiyatul usul a shehu abdullahi ya kawo su to sai ba da misalin wasu hadisai guda biyu da malamai suka yi tarjihinsu ɗayan hadisin maimuna ne hadisin abdullahi ɗan abbas ne ɗayan kuma hadisin abu rafi'in dukkaninsu sahabbai ne amma riwayar abdullahi dan abbas sai ta ci karo da riwayar abu rafi'in riwayar abdullahi dan abbas tana cikin sahihaini sahihul bukhari da muslim yake cewa nakaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maimunata wa huwa muhrim eh shi abdullahi maimuna ya uwar mahaifiyarsa ce an gani saboda haka halasta ce eh halasta ce inna sare ko ba gwagwa ba eh yawwa to sai zo ya bada wannan labari shi kuma abu rafi shi kun ji alaka ta da maimuna din shi kuma abu rafi'in sahabi ne shi kuma ya ba da labari ya ce a manzo Allah ya auri maimuna bayan ya fita daga ihrami ya kammala aikin haji kenan to shi kuma ya ce shi an ka wakilta ma ya je an su auren eh to shi yasa sai malamai suka rinjayar da riwayar sa akan ta Abdullahi da Abbas duk da ta fuskar isnadi kuma riwayar Abdullahi da Abbas ta fi ƙarfi da ita muttafaqun alaihi shi kuma Abu Rafi in tashi tana cikin Jami'u Tirmidhi eh ba ma sai malamai suka ce shi Abdullahi da Abbas ai ko da an kai auren ma yana yaro shi sahab bayan an yi auren yana zuwa inda take ma ya kwana a ga yana yaro kenan shi kuma tun da har za a iya iza shi ya je ya ansu aure kaga ba yaro bane ko ana tura yaro a gaba a tura yaro galiban irin wannan ma da cijawa ake aikawa to daga wannan sai malamai suka rinjayar da riwayarsa an gane ko to shi ne ya ce a nibin abbasin ya zo daga riwayar dan abbas rawar shekhani al-bukhari da musulun fasu suka ruwaice ta amma mali abi rafi'in abin da ya tabbata ga abu rafi'in zuru jihani ba abu cirin jarawa ne a kan riwaya abdullahi dan abbas tun da haka ba za su haɗu ba a ce ya aure ta yana harama kuma ya aure ta ya gama harama ba zai yi ba dole ɗaya ya faru dole ɗaya ya faru to duk sanda hadisi ya kubuta da waɗanga abubuwa kuma ya tabbata shi ake kira muhukami an gani yawwa hadisan da kuma suka zo da irin wannan to shi ake kira da mukhtalaful hadis to wannan yana da yawa shi yasa ina jin ibnu qutayba ma yayi rubutu akan wannan mukhtalaful hadis ya rubuta littafi akan wannan ya tattara irin wayannan hadisan duka yayi bayani akan su hadisi kaza ya ci karo da hadisi kaza hadisi kaza ya ci karo da hadisi kaza to yana da kyau ku neme shi almusalsalu sai hadisi musalsali wa in ruwatun waradu musalsalu fi halatin wa khairuhul muttasilu ka surati saffi wa tashbikil yadi wa awwaliyatin wa addi fi yadi to wa in idan ruwatu ai ruwatul hadisi mazajen hadisi rijalus sanadi kenan waradu suka tuzgo bisa ga wata sifa an gane kowa ya faɗi wannan ko kuma kowa aka sami wannan sifar tare da shi in lafazi ne kowa aka sami wannan lafazin tare da shi tun daga farkon rawi har zuwa ƙarshen rawi in na aiki ne aka samu wannan aiki ga kowane rawi ya faɗe shi a cikin maganarsa to musalsalin wannan shi ake kira musalsali fi halatin idan wannan tuzguwar tasu ta kasance ne a wani hali na zance ko na magana ko na aiki eh kawai misali rawi kamar sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari kuma sai da ya rantsuwa sai da ya rantse sannan ya gaya masa wannan magana din to sai zan wannan lafazin ya yi ta maimaituwa ya yi ta maimaituwa ya yi ta maimaituwa duka a cikin isnadi kowa da ya zo ba da hadisin sai da ya faɗi haka to kaga an samu tasalsulun qauliyun kenan an samu tasalsulun qauliyun eh to ina misalin na aiki inda aka samu tasalsuli na aiki wancan na magana ne ina da aiki na misalinsa kawai a ba da misali ko da ba a hadisi ba ɗaya ka ba da misali in kawo hadisin zai yi waya aiki
kamar a ce an yi abu kaza rana kaza kuma kowa ya faɗi haka har yanzu baka ba da amsa ba aikin muka son a faɗa yanzu ce ai mun faɗi lafazin ba ce ɗaya mun kai magana ba magana sai da mun ka faɗi wacce yayi aka ce rantsuwa ko to na aiki ba tasalsulun fi'iliyun kawai ba wai sai a hadisi ba.
kamar hadisin ashiratu sa'a da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ɗan yatsunsa guda biyu ya ce ba yasu ana wasa'ati halayen ya nuna ɗan yatsun shi Haɗa yatsu aiki ne? Aiki ne? Wannan hali ne. Mm? daidai yake da a ce ya faɗi hadisin yana riƙe da geminsa kaga hal ne ko ya faɗi hadisin wa huwa jalisu kaga hal ne ko ya faɗi hadisin wa huwa ala dabba kaga duk waɗannan ahwal ne aiki dai babba ai mun san aiki eh duk wannan hal ne ai hala kaunihi kaza kaza kaza hala kaunihi ya hada kaza kaza to nan muna nema aiki
kamar aikin hajji na'am ashabu
kasaru
hadisin da hadisin da ɗaya daga cikin sahabbai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai an umarce shi ya karanta mishi eh sura eh ya bace sura suratul bayyina eh to kira'a ai lafazi lafazi ne ai eh lafazi ne ai ko lafazi ne
na'am ana hadisin da Mm?
hadisin da an ka ce Allah ya halicci sama Mm.
a ranar asabar Mm.
ya musabt Sama ko ƙasa.
ya kasa Mhm.
halittawa shi aiki Aiki? To wake aiki. Eh. Wake aiki. A wake aiki. To sun ce akwai lafazin da ya haɗa su gaba ɗaya, kamar riwaya Anas. An gane? Eh, wanda ya haɗa ƙauli ya haɗa fi'ili. Duk da kuma in ka duba kuma za ka ga shi ma hal dai ne. Eh, yanayi ne kawai. Da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajidu al-abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi. to waƙababa rasulullahi sallallahu alaihi sallama ala lihiyatihi to wannan suna ba da misali mu in ka kalla wata fuskan kamar hali ne amma ta fuskan zai iya zama aiki an gane saboda ka riƙe abu to wani nau'i ne kaga akwai yan mashakka a ciki to dama aiki duk sanda aka samu shakka- mashakka ko juhud to ya zamo aiki kenan eh, ya zamo aiki to wannan suna ba da misali da wannan Mm. to sai mi sai ce wa khairuhu ko mafificin musalsali al-muttasilu wanda yake sinadin shi ya salu wato ya zamo sahihi kenan e a ce wannan tasalsulin ya zarce tun daga farkon isnadi har zuwa ƙarshe kuma tabbas kowane rawi ya ji daga malaminsa e to wannan mafi kyan hadisi musalsali kenan domin an samu yin kita'i to kaga kuma tasalsulin baya da wani amfani e shi amfanin a tasalsul yana ƙara ƙawata hadisi yana ƙara masa ado tare da cewa ga wani abu ya faru na wani hali ko wani aiki ko ko wani magana amma kuma an iya kiyaye shi eh duk da halin kuma ah, kashi biyu ne akwai hali ƙauli akwai hali fi'ili
na'am An gane ko yawwa to kama wanda ka faɗa eh kaga ya shiga ciki na haɗa yatsu Mm? to amma an samu tasalsulin ko wani rawi ya faɗi haka shine abin tambaya eh shi yasa ya ce maka wa in ruwatun waradu fi halatin dukkansu ba za a same shi a mutum ɗaya ko a rawi biyu ba su ambace ne sauran kuma ba tare da su ambata ba to kaga wannan babu a tasalsul eh amma hada yatsun aiki ne hali ne fi'ili an gane to amma ya tabbata ya- a musalsal ne hmm? to bai cikin abin da malamai ke kawowa to sai ce ka suratul saffi to ga dai misalan nan za su zo kamar hadisin karanta suratu safi farkonta wanda abdullahi ibn salam ya ba da labari ya ce wata rana sun zauna shi da rugowar sahabbai a masallaci suna muzakara Ah, to sai suke cewa junansu da mun san aikin da ya fi lada ya fi soyuwa a wurin allah to da mun aikata shi sai annabi ya biyo ya same su ji suna faɗan haka to sai karanta musu a lokacin aka yi mai wahayin ita suratu safi'in cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya karanta musu wannan aya kabura makatan inda Allahi an taqulu to sai ya zan su kuma kowannen su da ya tashi bayar da hadisin yakan faɗe shi a haka cewa annabi ya karanta musu wannan aya dai to haka shi ma in yaje zai koyar da shi shi ba ya faɗi haka shi ma in yaje zai koyar shi ma ya faɗi haka haka har isnadin gaba ɗaya to wannan kaga tasalsul ne hmm? kauli ko tunda an samu me an samu kira'a ko yawwa tunda kowane rawi yana faɗa eh su su abdullahi ibn salam su da manzo Allah ya gaya musu haka kowa in ya tashi karantar da hadisi sai ya faɗi haka cewa lallai annabi ya same su kuma ya karanta musu wannan aya su ma ɗalibansu haka su ma ɗalibansu haka su ma ɗalibansu haka har zuwa ƙarshen isnadi shine ƙarshen ruwaya kenan haka wata shibikil yadi Mm? Mm. haka kuma haɗa hannu da hannu shi kuma yana ishara ga riwayan hadisin abu huraira fi sahihi a muslim ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗora hannunsa a cikin nasa hannu sai ce da shi khalaqallahu al-arda yawm as-sabt Allah ya halicci ƙasa rana Asabar. Shi kuma Abu Huraira in ya tashi ba da hadisin sai ya faɗi cewa annabi ya sa hannunsa cikin nashi. Su ma almajiransa haka, su ma almajiransu haka, su ma almajiransu haka, har an samu wannan har zuwa ƙarshen isnadi. Shi kuma wannan tasalsulin ne kaga fi'iliyu. Yawwa. ba irin wancan ne naka ba wanga daban ne ka gane to wannan shi ya tabbata yana cikin sahihu muslim wa awwaliyatin ko hadisin da ya zo da bayanin awwalu kamar riwayan wannan amru ibn al-as yake ba da labari cewa adam sallallahu sallama ya gaya masa cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sai ce wa huwa awwalu ma sami'tuhu minhu shine farkon hadisin da na fara ji daga gare shi to shi ibn al-as in ya zo faɗa sai ya faɗi haka da almajiransa su ma in suka tashi su ma sai sun faɗa to haka aka samu tasarsulin kuma har zuwa ƙarshen isnadi to kaga shi ma tasarsulin ne ƙauli ko tunda an samu mi magana a ciki ko wa'addi fi yadi ko lissafa kalmomi guda biyar a cikin hannu shi kuma yana ishara ga riwayar aliyu ibn abi talibin wadda alƙadu iyad ba ya kawo ta cikin ashifa yake cewa annabi sallallahu sallama ya lissafa wasu kalmomi guda biyar fi yadihi wato a cikin hannunsa shi aliyu ibn abi talibin na salati kalma ta farko ya ce da shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wannan matsayin kalma ɗaya yake dama a luga ana kiran jimla kalma ko? kalla innaha kalimatun wa ƙa'ilu aga ce wadda ya rabbir ji'uni la'alli to kaga duk wannan sai Allah ya kira shi kalima to shi yasa wannan jimla Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيلي سفامي شي كلمة ديكينا أنغانيكو to sai ƙara mai kuma da wata Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majidi ta kalma nawa kenan sai ƙara mai da wata kuma Allahumma tarham ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama tarhamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid kaga nawa kenan sannan ya kara bai da ta hudu allahumma tahannan ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama tahannanta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka nawa kenan to sai ta bire ce allahumma wa sallim ala muhammadin وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai ce to ni ma haka mala'ika jibrilu ya lissafa min su a hannuna shi yasa shi in ya tashi bayar da hadisin shi sai da na ali sai ya faɗi haka haka su ma almajiransa haka su ma almajiransu kuma aka samu wannan tun daga farkon isnadi kan shi sai da na ali kenan an gane har zuwa ƙarshen isnadi eh to shi ma kaga tasalsulin ne hmm eh kauliyun ne eh kauliyun ne to wannan shi ne eh Allah ya taimaka. to sai al'ali wan nazilu eh eh
yana zaune da su kamar yana koya musu da kamar ya koya musu eh Qur'ani hadisu jabir kenan eh na'am shi ma wata ilmi
to ai yayi tasassuli har zuwa ƙarshe eh eh dole sai an samu ai fitowar lafazin a kowane rauni in ba haka ba ba musalsal ba ne ka fahimta ai yawwa in ba haka ba kaga babu a tasalsul kenan to wal'ali wal'ali ma qallatu rijaluhu ala siwahu mawsulan yudaddu nazila a'lahu mutlaqun yasil ila an-nabi فما لشيخ عمدة للنسب فما لتنزيل علو قد حصل بنسبة المصنفين إن وصل راو لشيخ أحدهم فوافقه لا من طريقه فذا الموافقه ko? to kai lokaci na ga babin na da yawa ne to al'ali sai hadisi ali wannazilu ko kuma isnadi al-isnadu al-ali والإسناد النازل eh wato isnadi maɗaukaki da kuma isnadi kishiyansa kenan ko yawwa shine isnadi wanda ya ƙasa kenan ko isnadi wanda ali ya ɗaukaka ya yi sama akwai wanda shi kuma ƙasa ya yi a malaman hadisi lokacin riwaya to suna ba isnadi ali mahimmanci eh kware da gaske shi yasa aka rawaito lafuzza daban-daban daga gare su cewa neman isnadi ali ma yana daga cikin sunnar magabata gama al-imamu ahmad ya faɗi haka sunna ce ta magabata abin da ake nufi shine kamar yanzu akwai malami a garinku babban malami ne yana da ilimi yana karantarwa kuma yana da almajirai almajiran nasa su ma sun zamo malamai su ma suna da almajirai amma dai umda shine wancan babban malamin an gane kai sai ka je ka karbi ilimi wurin malamin kai tsaye shi kuma abokinka sai ya je wajen ɗalibin ɗalibinsa ya karɓi ilimi to kai ka ana kiransa isnadun ali shi kuma nashi nazil ne kaga ya yi ƙasa-ƙasa eh to haka suke shi yasa za ka ga magabata ko da a garinsu akwai wanda yake da hadisi kila ya karɓo shi daga wani malami can wata ƙasa to sai dai su bar garin su je can inda malami yake su ma su karɓi hadisin ba za su ɗauke shi wajen wannan ba saboda ya zama ali a gane amma mu kaga ba haka bane mu sauƙi muke su ko ba haka bane eh a su tahiyayya za su yi don su je su sadu da malamin kai tsaye yawan suna bugun gaba cewa sun karbi magana su ma kaga in sun tashi ruwaya yadda wannan ya ambaci malamin su mami to magabata suna ba wannan muhimmanci to amma mu kawai dai mu dai samu kenan kawai dai a dai wuce wurin kar a wahala eh to wannan yana da muhimmanci sosai malaman hadisi suna ji da shi to wal'ali asalinsa wal'ali ne sai aka shafe ya'un saboda wazani tunda yana da ma'arifa to haƙƙinsa a sa ya'un wal'ali hadisi ali ko isnadi ali ina cewa hadisi isnadi nake nufi ma qallatu rijaluhu ala siwahu shine don hadisin da maruwaita ko rijalu ɗinsa tsakanin malami an gane zuwa ga annabi sallallahu sallama sun karanta maruwaitan ba su da yawa to shi ake akan waninsa to shi ake kira ali e, suna ba da misali kaman a kitabul muwatta in ka duba zaka ga mafi yawan hadisai da al'imam malik yake ruwaita to za ka ga mafi yawa wasu akwai waɗanda ba su wuce mutum biyu ba tsakanin al'imamu malik zuwa manzon Allah kamar hadisansa an nafi'in annabin umar an rasulillahi to za ka ga tsakanin maliku nafi'u ne sai abdullahi ɗan umar mutum biyu kenan duk da akwai wasu amma kuma za ka ga kuma ya haura biyun wasu hanyoyin daban da shi al'imam mali ya karbi hadisan wasu za ka samu mutum uku wasu mutum hudu to wannan da aka samu mutum biyu an gane aga ya zama ali kenan ko haka kama al'imam al-bukhari a littafinsa sahihul bukhari za ka ga shi kuma mafi wato ƙolin isnadin shi mafi wanda zai kusanta shi zuwa ga manzo Allah mutum uku wanda ake kira sulasiyat wanda malamai sun ce sun kai hadisi ashirin da biyu a sahihul bukhari wanda tsakanin bukhari zuwa manzo Allah mutum uku ne kacal a jami'u turmizi suka ce akwai hadisi ɗaya a sunan ibn maja suna da yawa a musnadul imami ahmad shi ma suna da yawa ana kiransu da sulasiyat amma a bukharin kuma sai ka ga wasu hadisan kuma tsakanin shi da manzon Allah an samu mutum wajen biyar ko sama ga haka to kaga wannan da aka samu mutum uku ya zamo ne ya zamo ali kenan to shine yace mausulan amma ho ya zamo mausuli eh to wannan shi zai sa ya zama maɗaukaki amma ko da ali ne iya za akwai in kiɗa'i eh to kaga la ya kunu aliyan ko yubaddu nazila to wannan shi yake kishiyanta al-isnadun nazil shine shi kuma wanda aka samu mutane da yawa kila tsakanin malami zuwa manzo Allah a samu mutum goma sha wani abu kila sha ɗaya ko sha biyu ko to kaga al-isnadu an-nazil kenan ko to wannan shine kamar wancan da muka bada misali shi wannan malami in ka je ka karbi ilimi a wurinsa to hanya ka zuwa ga malamin isnadi ne ali in kuma ka je wajen almajiransa ko almajiran almajiransa su ma ka karbi ilimi wanda asalin ilimin nasu su kuma daga malamin ne to shi kuma wancan isnadin naka shi kuma isnadi ne nazil to a ƙa'ida kaga na farkon ya fi ya fi kima ko to shi wannan uluwi ɗin nan kashi-kashi ne an gane uluwul isnad kashi-kashi ne sai ce a alahu mafi ƙololuwansa ma'ana mafi ɗaukakansa daga cikin kashe-kashensa matulakun shi ne uluwun matulakun wanda malamai ke kira da uluwi matulaki shi ne yasul ilan nabi wanda shi ya kai har zuwa ga manzan Allah kamar wancan da muka ba da misali na al'imamu malik na al'imamu bukhari to wannan duka uluwi ne mutulaki saboda tsakanin al'imamu malik uluwin ya wuce ya zarce har zuwa ga manzan Allah tsakanin al'imamu bukhari uluwin ya wuce har zuwa ga manzan Allah famali shaikhin umdatin in kuma uluwin yana tukewa ne zuwa ga malami umda ginshiki mu'tabari ne ka shu'uba kamar sufyanu sauri kamar shi maliku din kamar al bukhari al ahmad al muslim da sauran irin da waɗannan a'imma din a'immatul hadis sai ka ruwaici hadisi sai zan tsakaninka da wannan limami mazajen ko rijalu ɗin ba su da yawa kamar shi a shehu abdullahi misali ya ruwaci hadisi ta hanyar al'imamul bukhari amma tsakaninsa da al'imamul bukhari kila ba za a wuce mutum takwas ba an gani? to tsakani ne zuwa ga al'imamul bukhari to wannan uluwi ne ana kiransa da uluwun nisbiyun kaga nisba zuwa ga wannan malamin nisba zuwa ga shi al-Imam al-Bukhari dan ta iya daga kan Bukhari din zuwa ga manzon Allah kuma ya zan adadin ma ya haura wannan shi yasa aka kira shi nisbi eh kaga bambancin shi da wancan eh shi wancan na farko tsakanin malami da manzon Allah marwayatan ba yawa wannan kuma tsakanin malami ko rawi zuwa ga shi imami wanda ake magana da shi to shi yasa ya ce linnisbi wannan ana jingina shi ga cewa al'uluwun nisbi to famali tanzili uluwin to akwai uluwun tanzili shi kuma banda al'uluwun nisbi akwai uluwun tanzili shi ne famali tanzili uluwin ƙari hasal haƙiƙa ya tabbata wanda ake kira da uluwi na tanzili shi kuma binisbatil musannifina e, shi yana dangantuwa ne da malamai marubuta hadisi kama ashabu uh, abin nan kutubul hamsa din nan eh yawwa da waninsu in wasal rawi idan rawi ya sadu lishaihin ga wani malami a hadihim wanda yana ɗaya daga cikin waɗancan almusannifi na ɗin malaman hadisi ne amma kuma suna rubuta hadisan kuma da isnadi duk hadisin da suka karɓa to sukan kawo shi da isnadi kama al'imamul bukhari al'imamun muslim a gani al'imamun nasa'i za ga duk hadisan da za su kawo wanda yake cikin sharaɗinsu to sai kaga sun kawo shi da isnadi to sai ya zamo shi a sheku abdullahi misali da ya tashi ruwayan hadisi zuwa ga al'imamul bukhari sai ya ruwaice shi ta hanyar al'imamun musulun ɗalibinsa ta ga al'imamun musulun ɗalibin wa to sai yana da isnadi ta hanyar musulun ɗin zuwa ga al'imamul bukhari ka fahimta sai zan kuma kila akwai mutane tsakaninsa da bukhari ɗin kila sun kai mutum takwas shi a shehu abdullahi to kuma sai ya ruwaici wannan hadisin amma ta wata hanya ba ta hanya al'imamu musulun ba amma kuma dai zuwa ga al'imamu bukhari ɗin kuma hadisin dai ne kila na farkon ya ruwaice shi daga malaminsa ya ruwaice shi daga malaminsa jibrilu ibn umar shi kuma daga malamansa har zuwa al'imamu muslim har zuwa al'imamu bukhari to sai zan daga kan shi a sheku abdullahi zuwa ga al'imamu bukhari kila za a iya samun babin misali za a iya samun kamar mutum takwas to kuma sai zai yana da wata hanya ta hadisin kuma zuwa ga al'imamu bukhari kila ya ruwaice shi daga malaminsa Muhammad ibn Raji al-muhaddis kenan shi kuma zuwa ga malamansa shi kuma zuwa ga malamansa har zuwa ga al-Imam al-Bukhari amma ba ta hanyar Muslim ba sai zan wannan hanyar tasa ta biyun adadin bai kai wancan na farko ba kila bai wuce mutum biyar ko bakwai ba to da ya tashi sai ya ruwaice hadisin ta wannan hanyar ta biyun adadin da bai kai adadin na farko yawa ba an gane yawwa sai zan tsakaninsa da al'imam bukhari kila an samu mutum bakwai amma da zai ruwaice shi ta hanyar musulun za a samu mutum takwas to sai ruwaice shi da waccan hanya to wannan ita ake kira almuwafaqatu eh ita suke gira da almuwafaka eh malama hadisi kenan shine fa wafaqahu to anan yayi muwafaqa kenan da al-Imam al-Bukhari ko yayi muwafaqa da shi al-Imam Muslim amma lamin dariqihi amma ba ta hanyar Muslim din ba eh tunda inda zai kawo shi ta hanyar Muslim to kaga mutum takwas ne amma sai ya ruwaito hadisin ta hanyar sai ruwaice shi ta wata hanya daban wadda mazajen nata ba su kai yawan waɗancan ba to fazal muwafaka wannan shi ake kira da muwafaka shi ake kira da muwafaka aumi au shaikhi shaikhihi fazalikal badal wa in tasawa sanadaihi ma hasal fazal musawatu wa in musannifan shaikhaka sawa fasifahan urifa to sai ce au shaikhi shaikhihi ko ko kuma a muwafaƙar tashi ya yi masa muwafaƙa ne da shaihin shaihinsa wato ba da malaminsa ba malamin malaminsa shi ya yi ma waccan muwafaƙa ramin ka ba da misalinta yauwa misali kamar shi bari mu ɗuwa limamul bukari hawa yau ta hanyar maliku shi a sheku abdullahi yana da hanyar da zai iya riwayar hadisi zuwa ga limamul bukari shi kuma daga malaminsa kutaiba shi kuma kutaiba ɗalibin alimamu malik ne an gane? sannan kuma yana da wata hanya hawayo ita ma zuwa ga al'imamul bukhari amma ba daga kutai ba ba kila sai ya bi ta kan alƙa'anabi shi ma alƙa'anabi ɗalibin al'imamu malik ne zuwa ga al'imamu malik to sai ya zamo kila shi a malamin da ake magana wanda a umda kamar shi al'imamin muslim kila misali ko al'imamin nasa'i to da ya tashi ruwaitar ruwayan sai ruwaici hadisin ta ɗayan hanya hanyar ta farko kila ta hanyar al'imamu malik zuwa kutaiba zuwa ta hanyar al'imamu bukhari zuwa kutaiba zuwa kuma zuwa al'imamu malik to shi kuma a shehu abdullahi da ya tashi riwaya ɗin sai ya ɗauki waccan riwaya mai tukewa zuwa ga al'imamul bukhari zuwa ga alƙa'anabi an gane? to anan sai ya zanka makaga ya canza malamin al'imamul bukhari an gane? da shi wancan malamin ya bi ta kansa shi ne ba sai ya kawo alƙa'anabi kuma dukkaninsu ɗaliba al'imamu maliku ne to wannan shi ake kira da albadal saboda canza malamin al'imamu bukhari da yi an gane wannan ko? e to shi ne ake kira da albadal wa in ta sawasa da dai ma hasal in kuma aka samu daidaito tsakanin isnadinsu kila al'imamun nasa'i ya rubuci hadisi tsakanin shi da manzon Allah mutum sha ɗaya ne shi ma a sheku abdullahi sai ya rubuci nashi hadisi tsakaninsa da manzon Allah shi ma sai aka samu mutum sha ɗaya to an samu mi kenan yau badal kuma kana bacci kenan eh sai da bayan hadisi kenan kaga ba ta sarifi ɗaya da wahala ba to shi ne to kaga an samu to shi ne ya ce hasala fazal musawatu to wannan shi suke kira musawa ya zan wancan malamin tsakaninsa da manzon Allah adadi ne kaza kai ma da ka tashi ruwaitan hadisin kai ma da dika tsaye kamar ibn hajar ya ba da wannan misali ya ce akwai hadisin da al'imamin nasa'i ko a turmizi ne ya ambata tsakanin shi da manzan Allah bai wuce sha ɗaya ba ya ce shi ma ya ruwace wannan hadisin tsakanin shi da manzan Allah bai wuce mutum sha ɗaya ba to wannan musawa kenan kaga ya yi musawa wa al'imamin nasa'i eh to kai ma yanzu da kana aiki da isnadi ne kana da isnadi to ka karbi hadisi sai zan aka duba tsakanin ka da manzo Allah adadi kaza kuma ya daidai da wani malami mu'tabari musannifi sai a ce kai masa musawa ko eh hikimar wannan kai yanzu wannan ya ƙara ma daraja wato kamar ya daidaita ka dawa duk da ajin ku ba guda ba ba ma zamanin ku ɗaya ba ka samu ka samu matsaya ke da ƙwarai kuwa wa in musannifan in kuma shi wannan malami shaikhaka sawa ai sawa shaikhaka malaminka ya yi musawa da shi ba kai ba an gani? malaminka kamar shi a sheku abdullahi misali sai ya zan malaminsa shi malam jibrilu din ko kuma muhammad bin raji ko a sheku abdullahi kaga duk abin na a sheku usmanu duk malamansa ne to sai zan shi ya yi musawa da wancan malamin ba shi ba to shi kuma wannan fasifahan ana kiransa da musafaha musafaha eh wato malamin nasa da ya karbi hadisi daga wajensa ko ya yi karatu a wurinsa to shine adadin maruwaita tsakanin shi da manzon Allah ya yi daidai da na wancan malami to wannan urifa an san shi da cewa musafaha to mattafaqa fi shaykhi in kuma maruwaita biyu suka yi ittifaki akan ambaton wani shehi wani malami sun makhtalafa sannan sai suka yi saɓani zuwa ga malamin da ke gaba gare shi sun haɗu a malami da an ka zo malamin da ke kansa sai sun ka rabu kowa ya ambaci nashi malami fattafaka da suka sake zuwa ga wanda a sama gare shi kuma suka sake haduwa zuwa ga malami ɗaya eh to wannan mala ya ce ƙari orifa wasiɗa wannan shi ake kira wasiɗa suna ba da misali kaman a akwai hadisin da al'imamu tirmizi mun gane ya fitar a littafinsa daga malaminsa kutaiba kutaiban nan daga abdulaziz addawardi abdulaziz addawardi abdulaziz addarawardi addarawardi haka nisbar take Abdulaziz Adjawardi shi kuma daga Suhailu ibn Abi Salihin shi kuma daga babansa shi kuma daga Abu Huraira shi al-Imam Tirmidhi sai ya ruwaici a hadisi da wannan isnadi hadisin la taj'alu buyutakum maqabira cewa kar ku mai da gidajenku kamar makabarta ba kwa sallan nafila a ciki an gane to kaga alibamu turmizi malami ne musannifi kuma tunda yana da jami'u a turmizi to sai alibamu musulmi shi ma ya ruwaice hadisin shi ma ta hanyar kutai ba kaga anan ya yi ittifaki da wa da a turmizi to shi ne fi shekin ɗin da ya ambata an gane ko? to ta hanyar kutaiba shi kuma kutaiba hanyar musulun kenan daga yaƙubu alƙari shi kuma can turmizi kutaiba daga abdulazizi addarawardi kaga sun rabu kaga an samu mi ikhtilafi akan malamin wa Kutaiba kenan shi Kutaiba yana da malamai guda biyu akwai Abdulaziz ta hanyar Tirmizi akwai Yaqub ta hanyar wa ta hanyar Muslim to daga shi Yaqubu din na alƙari shi kuma daga Suhailu Ibn Abi Salihin kaga ya sake muwafaka da wa da a tirmizi Allah ya sa kun fahimta yawwa shi tirmizi hanyar sa kutaiba daga abdulaziz daga suhail ibn abi salihin an abi huraira shi ko muslim daga kutaiba yaqub alƙari sannan suhailu kaga a farko sun ittifaki a tsakiya suka saba a ƙarshe to wannan shi malamai ke kira da wasiɗa to wasiɗatun ƙadi orifa wannan an san shi da cewa wasiɗa to haka dai malamai ke bi suna aiki eh ilimin hadisi sai jarumi to ko rike su ɗaya da tattance su kaga aiki ne to shi yasa in ba ka da kwakwalwa ba za ka iya shiga harkan hadisi ba saboda abu ne wanda duk abin da ka ji so ake ka rike shi da haddace shi kaga kuma wannan shine ɗaliban ilimi ba sa so shi suke gudu ce su haddace abu kuma za a nemi su kawo abu to suna adawa da wannan eh Allah ya zaga musu da alkhairi eh lalle duk wanda yake son ya zama wani abu ko da ɗaliban hadisi ne to dole sai ya tashi tsaye in ma kwakwalwa ta yi ba ta da lafiya to dole sai ya tashi ya magance ta kware da gaske eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah